أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيئنا محمد وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم قراتم من للتاف بغية المستفيد شرح منية المريد للسيد محمد العربي السائه رضي الله تعالى عنه من cikin المغلب السادس matsalabi na shida daga cikin sab'u matsali wanda yake bayani akan bambancin mashayar arifai da kuma saɓanin da ake samu a tsakaninsu har wasu suke yi wa wasu su inkari saboda mai bambancin mashaya da kuma bambancin waridi da suke talakinsa to muna cikin magana akan abin da shafi rijalul gaibi kudubi da da da nuqaba'u da nujaba'u da autadu da sauransu za mu tashi inda mala yace wa qad qala sayyidina shak radiyallahu anhu hakika maulan mu shehu tijjani radiyallahu anhu ya faɗa fi ma zakarahu anhu sahibul jami'i rahimahullahu ta'ala cikin abin da ma'abocin littafin aljami'u ya ambace shi daga shehu tijjani radiyallahu ta'ala anhu annal awliya a shehu tijjani ce hakika su waliyai allazina laysu min ahli diwani wanda ba sa cikin ahli da'irati ne shine shehu tijjani ka da sigar ahli diwani kamar wani fayil ne ko daftari ko littafi da aka sajjala sunayensu kaga da da matsayinsu su ne ahalul da'ira su ne ahalul diwani to dukkan waliyan da ba su zamanto daga cikin ahalul diwani ma'abuta wannan da'ira ba yace kasiruna suna da yawa ma kasratihim ka gane ai wa ma kasratihim duk da yawan nasu da ba a iya kididdige adadin su fa hum dawa'ifu kulli da'ifatin to su wasu jama'u ne kullu da'ifatin kowace jama'a laha adadun tana da wani adadinta la yankusu da baya tawaya ka gane ai bayan waɗancan salasu mi'atin kenan fa banda saba'in ɗin banda arba'in ɗin banda bakwai ɗin banda biyar ɗin banda uku banda ɗayan to akwai wasu waliyai a cikin salihan bayi wanda adadinsu yana da yawa kuma runduna-runduna ne ko ɗawa'ifu ne jama'u ne mabambanta kowace jama'a tana da iya adadinta la yankutu da baya tawaya duniya ba ta wufinta da wannan adadin fa iza mata wahidu minhum idan ɗaya daga cikinsu ya mutu kallafahu gai ruhu waninsa zai mai masa ba kallafa ba kallafahu in ka ce kallafa shine ya mai ko ya mayar da wani ya zama khalifansa in ka sa shadda alamu kallafa ya halifantar to khalafa kuma ya ya mai sai sa Allah ce fa khalafa min ba'di khalfu ai bai ce fa kallafa ba ya zama kallafa ya zama muta'addin kenan fi'ilin to fa idza mata al-wahidu minhum idan ɗaya daga cikin su ya rasu khalafahu gairuhu gairuhu waninsa khalafahu sai ya maye masa sai ya maye gurbin shi martaba ce cikin wannan martaba tasa to gurbin da wannan ya maye din ya bar inda inda ya balo shi ma na ƙasa da shi zai hauro ya cike wannan gurbin shi ma wancan inda ya balo wanda yake ƙasa da shi zai hauro ya cike wannan gurbin har a zo cikin gama garin salihan bayi sai a zaɓo ɗaya daga cikin salihai wanda ya fi kowa daraja da ijtihadi wajen bauta wa Allah sai a kashi cikin ahli diwani a toshe wannan gurbi da aka bari ina fata an gane yace haka suke qala radiyallahu anhu na mu shautu jani radiyallahu anhu ya ce wa minhum daga cikin wannan dawa'if din na ahli diwan akwai da'ifatun wasu jama'a tusamma abdannayina ana ambatar da sunan abdannayi abdanayin ka gane ai adaduhum ya ce adadinsu arba'atu alafin su dubu hudu yau su jani shi da yake sarkin waliyai ne eh a cikin cikin salihan ma sai da ya tsatsafo bayan wancan ɗari uku na ahlus da'ira to a cikin salihan ma ashe akwai wani adadi wanda ya wuce batun ɗari uku batun dubbai ake yi adadin su arba'atu alafin su dubu hudu ne kasan kuma da yake a duniyar karuwa take zamanin masu maganar ɗari uku ai duka duka mutanen duniyar takaitattu ne ba mutanen duniyar ba musuluncin ma akwai inda bai je ba a wancan zamani ana maganar su imamu junaidu ba wanda tsakaninsu da manzon Allah bai wuce shekara ɗari hudu ɗari biyar ba sun kawo shekara dubu da wani abu yanzu da barin duniya to a lokacin musulunci ai a takaice adadin musulmin ma nawa ne ballantana waliyan cikinsu da salihai to da shehu tijjani ya zo a lokacin da musulunci ya kai ko ina ba nahiyar da ba musulunci a zamanin sun yanzu shekara ɗari biyu da zuwa ɗari uku da wafatinsa to a lokacin musulunci ya cika ko ina mukaman sun ƙaru kamar Allah ya watsa bonus ne na mukamin ma'arifa a duniya to sai adadin yisu ya kai a cikin salihan ma waliyai ne sun kai adadin su ya kai dubu su da na yi na din qala shehu jani ce wa kazalika zakhair haka na akwai su da ake musu azzakhair wato taska ce ta Allah jami'in na zakira tanadi na musamman da Allah ya ajiye su da'ibatun ukura su ma wasu jama'a ne daban daga cikin ahlud diwani wa adadin adadinsu su ma arba'atu alafin su dubu hudu ne kaga an kai dubu takwas kenan banda wancan ɗari uku da saba'in da talatin da arba'in da bakwai da biyar da uku da tsayin nan aizan su ma adadinsu arba'atu alafin aizan ƙala shehu tijjani ya ce wa martabatu hataini ɗa'ifataini martaba ta waɗannan jama'u guda biyu dubu hudu na ko abdanayin da kuma azzaka'ir martabarsu annahum ya ataqiduna wujudal kauni ka gane ai suna kudurta cewa akwai samuwar kauni wato halittun Allah da ya halittu ne alkauni duniya da lahira alkaunani kenan ta alkaunani duniya da lahira ana cewa manzo Allah sayyidul kaunaini wasfat alaini ba alkaulaini duniya da lahira asakalaini mutum da aljam to aka ce alkaunu duniyar kenan an ce kaunani ko kaunani duniya da lahira to sun yadda da halittu a samuwar halittu a duniya wala ya raunahu amma su ba sa ganin sun yadda Allah yana da halitta a duniya amma su kansu kawai suka sani duk wani abu haba'an mansura ne zuwa wajen ka gane ai bi ma'ana fana'i su kullu a cikin fana'i suke in ban da shuhudul haqqi halin shuhudul haqqi ba su da wani abu wato abin nan babu ba su da sahu kullu a cikin mahabu suke shafewa da fana'i sun yadda akwai kauni amma wala yawnahu ba sa ganin sa li'annahu garka ka ji ba domin su sun dilmiya fi biharin uluhiyya cikin tekun nan na ubangiji mutumin da ya nitse a teku yana ganin wanda yake tudu kuma kogin na Allah ne ba na kifaye da namun dabbobin ruwa ba wanda tana ta yana ganin kifi yana ganin rago lagon ruwa ko karar ruwa ko kada ko dolina garka dilmiyayyu ne da suka dilmiya fi biharin uluhiyya cikin tekuna ba ma teku guda ɗaya ba biharu ya ce ba baharul uluhiya ba tekuna kowa da irin matsayinsa a cikin teku saboda haka zuba sa ba sun yadda Allah ya yi halitta wasu daban wanda ba su ba amma saboda sun nitse a cikin tekun Allah ba sa ganin kaunu gaba ɗaya in ta haka lamu shek tijani zala alu wa huwa wannan zance na shehu tijani mu'ayyidun ne ƙarfafawa ne lima taqaddama an al-yafi'i aidan da zancen da ya gabata na imamu yafi'i wanda shi ya fara ne da ɗari uku cikin wanda ya ayyana amma dai ya ce maka wa salihuna kasiruna ko salihai suna da yawa ai da yake da su ba ya ce suna da yawa to a cikin su ne shehu tijjani ya gano waɗannan a cikin salihan ma akwai masu mukamai na wilaya su dubu takwas dubu hudu sunansu danayin dubu hudu sunansu azzaka'is ga kuma halayensu gaba ɗaya ba sa ganin kaunu gaba ɗaya sai dai halara ta ubangijinsu ثم إن قول الخضر sannan magana can ta halluru alaihi salamu da muka karanta ta jiya wanda ya haɗu da wani salihin ba yake ba shi labari wala wisdala as-sab'una ala al-arba'ina a cikin zancen halluru da saba'in din nan za su tsinkayo matsayin arba'in din nan da yace ra'au safka dima'ihim halalan da za su ga zubar da jinin arba'in din nan halal ne saboda su iliminsu da masharabinsu bai kai mukamin arba'in din ba tauhidinsu ba irin na arba'in ba ne saboda haka in suka hango tauhidi da matsayin arba'in da irin falan sai ce wannan duk mushrikai ne a sare wuyansu yuridu abin da hadin yake nufi da wannan jawabi annahum cewa su as-sab'una din law itsalahu ala ma yatahaqqaquna bihi min al-haqqi da za su tsinkayo halin da waɗanta arba'in suke yi ta haƙiƙi a cikinsa na gaskiya fi ba waɗinin a cikin baɗininsu abin da suka kudule a zuci ba abin da suke furtawa ba ko shi halluru da ya gaya wa annabi musa eh ai sai da ta kure ne da yake haza shi raƙo bai ni wa bai amma kafin annabi musa ya yi gajen haƙuri ai shi aikinsa kawai yake ya gaya masa ni ga aƙidata ta ga irin imani na kawai suna tafiya in ya gabu kawai zai kama in na karyawa ne ya karya in na kashewa ne ya kashe in na fasawa ne kamar jirgin ya fasa in na ginewa ne ya ce kai zo mu gina wannan garin kawai abin da zai gaya masa amma bai gaya masa me a zuciyarsa ba ko sai da hali ya kama ne ya ce sa'unabbi'uka bi malam tasabi alaihi sabra to yanzu zan baka labarin abin da ka kasa yin hakuri a kai shi ne sai biyo baya da bayani amma safinatu ammal gulamu ammal gidaru ko ai sai da aka zo rabuwa ne dan kare tafiya cewa kai yau na gamu da babban mushriki ko babban fasiki kace to kai hakuri na gaya maka dalilai na dan karka je ka mun su uttafahuni ko su uttafahuni karka mun mummunar fahimta to saboda haka su wannan saba'in din da za a yaya musu hijabi su hango zukata na waɗancan arba'in ɗin la'aftau da sun ba da fatawa da sabki dima'ihim da zubar da jinan nansu shi ne ma'anar lara'au sabka dima'ihim halala wa zalika dalili kwali alla kulla wahidin minhu domin kowanne ɗaya daga cikin arba'in ɗin nan ya tsali uhullahu ta'ala Allah yana tsinkayo masa alama lam yaɗali alaihi gairuhu a bisa halin da waninsa baya tsinkayowa gare shi su arba'in din akwai abin da Allah yake nuna musu na gaibi da ma'arifa wanda su saba'in din Allah bai nuna musu fa yaɗali wa haza alama lam yaɗali akar haka Allah yake yana iya tsinkayowa waɗancan saba'in din su ma abin da waɗancan ɗari ukun su ma ba su hango ba kowa ana nuna masa gwargwadon matsayin sa ne wai dalilul akar alama ya dalilu huwa eh kuma Allah yana iya nuna wa wani abin da shi da kai wannan matsayin ba to anan anan anan rikicin yake a nuna maka abin da kai matsayin ka bai kai ba amma aka nuna maka na kasa da shi dama ai ka wuce tuntuni a cikin tarakin ka sai da ka biyo ta wannan zangon tunda ma'arifar zango zango ne ka biyo ta zangogi masu yawa ka zo kai fana'i ko ba fana'i ba kai istiwa'i ka daidaita a matsayinka to ka ga duk wanda za ka hango in na ƙasa da kai da dama ba ka da iskali babu mushkila ka san matsayin da halin da masharabin da zaukin da yake cikin wannan mukami to matsalar a yaye maka hijabi ka hango na sama da kai ne to a nan matsalar take amma shi na sama da kai dan ya dama ya san halin da kake ciki baya buƙatar wani ta'arifi ko ƙalin bayani ko shi ne ya ce wai ɗaliwul akaru alama lai na ɗaliwu huwa wani yana iya tsinkayo matsayin da shi kansa da bai tsinkayo shi ba aiban alaihi wato a gare shi bi hasabi maqsadatu mashi'atul rabbaniyya da gwargwadon yadda mashi'a ta ubangiji ta hukunta shi wal qismatul ilahiyya da kuma rabon ma'arifa na ubangiji yanda kasa Allah yana rabon arziki a duniya nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayatid dunya mu ne muka raba musu abincin rayuwarsu da arzikinsu a rayuwar duniya wanda abin da shafi ci da sha da sutura da kudi da wadata da lafiya Allah ne yake rabo yake ba kowa to amma ma'arifa ita ma kamar arziki ne kowa da irin arzikin ma'arifa da Allah ya yi masa kowa da irin arzikin matsayi da Allah ya yi masa na wilaya to haka nan kowa yake shan zauƙinsa a mashayarsa bi hasabi maqtadatuhu al-mashi'atu ar-rabbaniyya da gurgurda yanda mashi'a ta ubangiji ta hukunta masa wal qismatul ilahiyya da kuma rabban arzikin ma'arifa na na ubangiji to min huna daga nan ne ja'a inkaru ba'dhum nan ya fitar da kan zancen a farko ya gaya maka dalilin bambancin arifai har wani ke wani inkari gashi waliyi ne arifi ne misali a cikin ɗariƙu zai ce ƙarya ne ba wani umarni da ya zo na cewa a hana mutum karɓan ɗariƙa biyu ko kuma izinin auradai na ɗariƙu mabambanta saboda shi a mashayarsa za ka yi ɗariƙa dubu ma inda suna kaiwa dubu ba su ɗariƙu da sha uku ba ne to za ka iya karɓan kowanne ka yi naka izinin da naka ɗariƙar da ahadin bai warware ba amma mu tijjanawa a sharaɗinmu ba haɗawa da wata ɗariƙa la sabiƙa wa la lahiƙa kowace ta wuce in kana yi ba za a baka ba sai ka ajiye ta da sharaɗin kuma lahiƙa wace za ta bayyana nan gaba ba za ka karɓa ba ko to wanda bai shigo wannan da'ira ba bai shigo wannan diwani ba bai shigo wannan matsayi ba to za ka je yana inkari yana cewa ƙarya ne ba wani ɗariƙar da aka hana mutum ya karɓa don ya karɓi wata ɗariƙa ba ana samun masu inkari akan wannan ba to mala yace wa min huna jaa inkaru ba'dihim daga nan ne shashi inkarin waliyai ko inkarin da wani ba'ari na waliyai ko arifai suke yi ala ba'adin abu sa wani ba'ari hatta rubama afdal amru har ma da yawa zaka ga wani al'amari ya bayu fi zalikal inkari zuwa wannan inkari illa takafir zuwa ga kafirta abjabar mutum nawa ya kafirta a tijaniya da yawa kuma ba laifinsa ba ne shi zahirinsa ya sani matsayinsa ya sani yana ga wanda a da shi hannun ya ce maka da waɗancan saba'in za su haga halin arba'in da za su halatta jinin za ka halatta jinin musulmi ne ba sai kafiri ba suna ganin su kafirai ne sun yi ridda shi yasa za su la'afutau da sabki dima'ihim din da sun ba da fatawa da zubar da jinan nan su saboda suna ganin su su ba musulmi bane to wannan babu damuwa dan wani daga cikin yan uwanka sufaye ko daga cikin yan uwanka arifai ko ana zaton ma wani ne ka yana kafuta ka kar ka samu damuwa ka gane ai eh shehu ya ce walau zukuta ma menene da ka ɗanɗani abin da na ɗanɗana sabba da kai ma ka ji ko da ya ɗanɗana abin da na ɗanɗana to da shi ma ya bi tafarkin da nabi to wannan ba matsala ba ce don kaji a junansu ana inkari karka ce duk ƙarya ne gashi nan sai sukan junansu suke sai kafu da junansu suke sai fasikan duk wannan ba shi ba ne ka bar kowa a matsayinsa kowa da masharabinsa da kuma gwargwado abin da aka raba na arzikin ma'arifa aka ba shi to alhamdulillah